هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يبصرون هدى يومي kamar yadda aka sani muna talata 23 ga watan Ramadan hijiran shugaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya dace da 28 ga watan biyar ila da rayuwa na bi Isa dan na Maryam shekaru 2019 mun dawo kan tafsirin wani alkur'ani mai girma cikin suratul Yunus shine sura na goma daga Bakara akan aya ta ishirin kamar yadda na talatin kamar yadda malam ya karanto muna fatan Allah ba mu dacewa. So, jiya muna bayani akan abin da ya shafi masu bauta da waɗanda ake musu bauta. To, sai ga shi gaba ɗaya da masu bautan da waɗanda ake musu bautan duk gaba ɗaya sun mutu sun je lahira. Su masu bauta abin da suke zato waɗannan da muke bautata musu su ne alloli na gaskiya ga kansu kenan. To amma na je lahira Allah ce na lika a can lahira tablo kowane nasu ma aslafat. Kowace rai abin da ta gabatar abin da ta aikata za mata sakayya. Kuma wanda ake bautan da su masu bautan gaba ɗaya rudu ilallahi. Wane ne Allahu maulihu? ya zubarta al'afu domin an dawo don ubangijin gaskiya wani abin da suke bautatawa ya zama rudani ke ya zama karya saboda haka imamun tsawi sai kawo sharhi a karkashin wannan hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat to abin da ya faɗa a karkashin wannan yace al'ayata fayanbaghi lil insani an yas'a fi khilafi qalbihi min al-wahmi ya inganta ya zama wajibi ga mutum ya yi ɗawainiya ya yi aiki cikin kubutar da kansa da kubutar da zuciyarsa daga wahami abin da ya shafi shakka allazi yalji'uhu ila al-ijtimali ala ghayrillah wanda zai buƙatar da shi zuwa dogaro akan wani Allah ba Allah ba da Allah kurum ake dogaro ba wani Allah ba in ka dogara ga wani Allah ana nan ana nan wata ranar zai rasu zai mutu musulmi ne ya koma gidansa na asali in kafiri ne kuma wata Allah kiyaye to kaga dogaro da shi da ya fa'ida ba ka kama abin da yake baya filewa to ana dogaro ne ga Allah kullum wa ala Allah ka tawakkalu wanda kake jin sannan ka dogara da shi kake mishi biyayya min jahin na wani alfarma ne wata sarauta ne ke da ita au malin ko dukiya ne ya sa haka au ilimin ko dan iliminsa au amalin ko wani aiki au gairi zalika ko wancananka liyara la haqqa haqqan dan ya ga gaskiya gaskiya kuma Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu yi kwambinta wal batila batilan kuma ya ga ƙarya ƙarya ne Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwan kauce mata dan alfar maulana rasulullah to fa yattabi'ul haqqa sai bi gaskiya ويجتنب الباطل يليسان شقرنا أنا الحق شيني الله الباطل كل وانا أبن لك قوت تامي شفاء الله وكنا شفاء دلو دام باش نعم وفي هذا الأمر دولنا الأمرين يتبين الولي من الآمي ولي يتبين دون دون با ولي با دكا مجي ashe masoya Allah ne a babin waliyai kenan wa illa martaban wilaya din ne za ta canja daga wannan zuwa wannan saboda bambancin ayyukan bal waliyu shi waliyi na Allah yaral ashiya'a kullaha zahiran wa batinan min Allah yana ganin al'amura gaba ɗayanta na zahiri da na ɓoye daga Allah suke, saboda ka shi da'iman yana cikin nutsuwa, shi wali bayan Allah. Faruwa da'iman mutmain, shi da'iman yana nan anise, sakinan anise, musulmin lillahi mai sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala, kun kulle ma ya falo cikin dukkan abin da yake aikatawa. Wal amin shi kuma garin musulmi ya taƙi da zalika bi kalbihi a zuciya ne yake yarda eh Allah shine mai iko mai komi mai kowa mai sama mai kasa to amma zuciyarsa tana jefa masa wani shakka gaira anna wama sai dai cewa shi wani yuhayyalu lahu anna li ghairi llahi darran aw nafa'an yana nuna masa wani Allah ma yana iya cutarwa wani Allah yana iya amfanarwa kuma ba haka bane duk wani wanda ka ganin Allah bai isa ya cutar ba, bai isa ya amfanar ba, saboda shi bai da komai. Sai shi ne aka ce ko a zamanin Namaruzu ne wanda yake shi ma ya yi da wanda ya allantaka ya ce wai shi ma Allah ne. To sun yi muhajara ko in ce kafa hujjejeniya da shi da Annabi Ibrahim. Ya ce to ni Ubangiji na wanda ya yi wani zuwan kira mutane zuwa ga hanyarsa Ubangiji ne mai rayawa mai kashewa. ya ce, ai wannan ya fi kurmi sauƙi ne ma ina raya ina kashewa. Yana marudu ba, sai akwai wasu a fulinsa na su biyu, wannan bai zai ne wannan bai zai zai ce a ji a rudu. A wani ruwa kuma an ce dukkan su ana laifi, to sai da ba ka zo da mutane biyu. Ya ce ka gan su koyi duka suna da rai ba, ya ce eh, ya ce kai ko ba abinka. Me zai sun ba, ko ba abinka, ba mishi komi ba, wannan kuma ce ku kashe mishi. ya ce to kaga na raye wancan wannan kuma na na kashi dan da bi bayan ya banci lalle wannan wawa ne a to malam masu laifi ana barin su a bayan kasa an zauna lafiya to sai ya saki ne laifi ya ce ne laifi ya saba abin shi ya ce ya yi tabarna to sai ya ga yana amfani ne da hankali to shi ne sai ya fito mishi ta wani hanya ya bar maganan ayoyi da za a kawo da istijlali sai ce to ni ubangiji na ya ɗebe shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib ubangiji ne na fito da rana daga gabas ta fadi a yamma tunda kai Allah ne kana raya kana kashewa to kana fitowa da rana kenan to ka fito da naka daga yamma ta fada a gabas wa kuhita allazi kafara eh shi wanda ya kafarta ne imon ke gigice ya rasa me zai ce saboda ba hujja wani hujja ne sai ce wannan yaro yana mana rashin kunya dan ma wasar ku gona shi ko san shi ko gona mun shi dalilin jefa Ibrahim a wuta kenan Allah ya ce wutar to kuna ya na rukuni barda assalamu ala Ibrahim Allah ne da ce mishi saboda yana kan gaskiya ko kaga su a wajen su karbarai da suke karkashin namaruzun suna ganin kamar namaruzun ke Allah ne gashi yana rayawa yana kan shi ba amma ba shi halitti wani nan ba yayi halittar sa mai raya ya kashe a gani in har zai iya yin halitta to ba zai iya yin halittan ba to shi ne nan yake cewa shi wa musulmi ami taratan zuciyarsa sai ta raya masa eh kamar dan adam yana da wani a tasiri kamar akwai abin da zai iya yi wannan mai kuɗi ne eh abin shi da ba da kuɗi wannan mai mulki ne abin shi a ce amfanin mulki da abin da ya kama da wannan amma bawan Allah na gargari shi ba haka yake ganin abin ba to shi waliyi wato musulmi amin فيكون دائما في تعب ونسب إذا دائما ينشئ وعلى ينشئ قنشنا رأيوا وقد أشار عارف لذلك عارف لله يا إن شاء الله غوانا أشم بيتو تلك بلاؤه وما الكلب في التمثال إلا كسرجة لها صورة لكن تبدل عن الماء فذو الكشف لم يشعر سوى الماء وحده تبدى بوصف الثلج من غير إخفاء ومن هجبه صورة الثلج جاهل تغطى عليه الأمر من لمع ألواه وتبين كشيوة وما الخلق التوب زمن توبة كالتمثال أشي مثالي لأكي بوك مثالي illa ka salijatan kai kaman ka ce kankara ne ruwa ne sanyi ya bige shi sai daskare ya dunkulu haka ya zama ice block ya zama kankara to kamar haka halittu suke kankara an ka dubi kankara ka dubi ice block sai ka ga aika shi yana da zafi yana da shape har ya ɗauki wani bolo ba ma ka tsaya shiru ka bari ka sami shi da gani zai ringa narkewa yana narkewa yana narkewa har ya zama babu wani abu shi dama wannan shef din babu ƙarya ne idon ka ne yake nuna maka akwai wannan shef amma babu to haka ga wali ga wadda ba wali ba musulmi ami shi musulmi ami yana zaton wani wani yana da tasiri dan adam yana da tasiri ina dan adam yana da tasiri bari ka gani ana nan ana nan wata rana sai ka gaya mutu wanda kake jin mai tasiri sai ka gaya mutu akwai wasu sarakuna da da ake musu kirari an buga da kai an barka to ina suke yau tafi lokaci ne zai kwakwaro wani ina da tsari wani ina da jau lokaci ne zai yi ba lokaci na yi zai tafiya saboda ga wannan an kamar karwaiwai ya ne ya haɗe buhu zama'anu ma'an wanda shi mai kishin ruwa yake zaton ruwa ne kuma halin ba ruwan ba ne to shi ne nan ake gaya mana istimsali a shi misali tsarjatin kamar kankara da ha suratin tana da sura lakin wannan suran ba ka sani ta ta bayyana ne anil ma'i daga ruwa wani asalinsa fadul kashfi muna wa galaliman gari barka da zuwa Allah ya ƙara lafiya Allah ya kwana. Fasul kashi ma'abuta malamai ma'abuta sani wanda Allah ya yi musu sirri na yin tauhidinsa lam ya shahad shi ne shaida komai ba bai ga komai ba sai wa ma'i a ce ruwa. Mun kankara ne ma abin da yake ganin ruwa kurum. Eh wata rushe kadai tabbata da ta bayyana bi wasu sarki da sifa na kankara. من غير اتباع ما ترى لقوي بابا ومن حجبته سورة الثلج mutumin da wannan sura na kankara haka babu ta tsare shi a yake zaton eh lalle wannan shef din nata ne ba a ratai ba to jahilin sunansa daga da alayhi al'amru al'amari ya koya a gare shi Allah ya lulluɓe basirarsa ya gane komi min lafi alwa'i daga hasken daga walƙa wannan na haske lamshi walƙawa na alwahi haske saboda haka halittu gaba ɗaya kaman ba su ne kaman kalwaiwaniya ne kuma haka ne domin tun shi Allah yana nan tun ba komi ba kowa to yi zai samar da komi da kowa to ana nan komi da kowa za su ƙare za su zasu shi ɗai zai wanzu in ya wanzu shi ɗai na zai tambaya to ina waɗanda ake ce suna nan ɗin ina masu mulki ina sarafu ƴaƴan mulki da za ta za ta za ta mana mulku yau ba ne amsa sai shi Allah shi zai amsa wa kansa da kansa to wannan yana karantar da wani abu yana karantar da dayatuwan Allah to shine dai ma'anan wannan aya wannan karatu kamata ya ce tun jiya mun karanto shi amma saboda lokaci ya zama muka jinkirta yau mun karanto din shine ma'anan wurdu ila Allah maulaykum al-haq an juyar da su zuwa ga ubangijinsu na gaskiya وضل عنهم ما كانوا يفترون abinda suka kirkiri karya suka dangana wa Allah ralla ya buya shine ma'ana gaba ya buya daga barinsu ai mina shuraka'i daga abokanan tarayya sai Allah ya jibi قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقل أفلا تتقون فأنشدوا توحيدي فسنسى سورة التي تجيب جنبها كم suke cewa suna yin wani abu Allah ce karya ne in akwai ne wani abu shi ne to shi ne Allah zai lissa ba mana abubuwa guda takwas bakwai ya faɗe su ƙarara ɗaya kuma istidlalin aya ta nuna wannan din abubuwa takwas kurkon tambaya in aka tambayi ko kabarai za su ce Allah ne kowane قل من يرزقكم من السماء فسيقولون لله من يرزقكم من الأرض فسيقولون لله من يملك السمع فسيقولون لله من يملك الأبصار فسيقولون لله ومن يخرج الحي من الميت فسيقولون لله ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون لله ومن يدبر الأمر فسيقولون لله. Sun amsa ma sun amsa kenan. in ma sun ki amsa amsa kenan babu wani Allah yana wa kansa kirari yana faɗin abubuwan da ya mana na baiwa don mu san shi mu gode ne shi kamar yadda na sha faɗi ana gane Allah ne da ayyukan Allah ba yadda za ka yi ka gane Allah ta hanyar zaki sai ta hanyar af'al ayyuka da aikata to shi ne sai ka gane ubangiji din to Allah ya ƙara mana basira ya samu fahimce shi fahimta wacce take kyakkyawa wanda ta dace da ahlus sunnati wal jama'a wanda annabi da sahabbai suke kansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne Allah sai ce kullahum fatigare su ya rasulallahi man yarzuqukum wa ke azurtaku min as-sama'i daga sama ilmatari da ruwa ruwan sama in ta zuwa ke baku sai kulu na lillah amsa kenan na'am matsaloli ne ta wannan shine na farko Allah shi ke sauko da ruwa daga sama to wannan saukowa da ruwa da Allah yake yi daga sama ba ya bukatar taimakon kowa ko malaiku da kaje an ce wai suna aiki kaza kaza kaza kaza a'a Allah ya sa su dan kamalan kudura ne akwai lokacin da duk da su tsare ba komi ba ko sai shi kadai shi kadai kuma zai gudanar da al'amarinsa to ba yake sauko da ruwa daga sama sai dai Allah din saboda haka ko sun amsa ma amsan kenan in ma sun yi amsa wa ma dai amsan kenan to har yanzu kuma man yarzuqukum wa ke azurtaku min al-ardi daga ƙasa in nabati da tsirrai dukkan tsirrai na shuka kaga sun fito shinkafa ne gero masara mai wa menene ruwa ke tude ga ƴaƴan bishiyoyi duba yake muku wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke yin kayansa ba me yi in ba shi ba subhanahu wa ta'ala mun gode wa ubangiji to ga kuma mun tambayin har yanzu amman yamluku yalla wa ke mallakan السماء بمعنى الأزماء ينادى معنى مجيي أي خلقها هل التنتا وهي هل التنجي أكتبات كنا ما نفيد الشيء وهي هل التا الله لا بلا قدر بلا أمسا ليكينا طب هل يظنكما من يملك واجه ملكا wani abazara magalai idan duna da kuke kallo da su waye halitta mukullun nan sai waye halitta ganin ma da kuke gani da ganin Allah kuma jama'a ku sani ba duk wannan sifofi da Allah yake faɗa akwai tabayini shi a kan kansa ana fahimtar karatu muna cikin tauhidi sai kuma manta wato akwai tabayini akwai cewa Allah mai iko ne, Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, Allah raye ne, Allah mai zance ne, ba kai wannan ce tauri ne ba? To kar a zaci ji irin na Allah irin namu ne, a'a gani na Allah ba irin ganin mu bane, zance na Allah ba irin zancen mu bane. Ko min tsale zarrati. Kuma in kana so ka girgiza wanda za ka girgiza shi a babin tauhidi za ta iya cewa a duk fadin ƙorani tun daga bakar hannun ba inda Allah ya siffanta kansa da ci. Ji da larabci ake ce shi samu, ya fi gani da larabci farfaru, rayuwa hayatu ko ka duba duk qur'ani ba inda Allah ya danganta hayatu zuwa gare shi ya siffanta kanshi da hayatu ko ya siffanta kanshi da ji sam'u ko basaru a sai yau ce sami'an sami'an akwai bambanci amma aure tsakanin sami'an da sam'u shi sam'u sifa ne to ita kuma sifa da'iman tana tare da ta mausu abin radaya an ana fahimtar karatu ina ce sifa to tana neman mausu abin sifa dawa da ne tara daya ba mu dauki matsalan farko Allah rayayye ne Allah rayayye ne to wannan rayuwa na ubangiji da me yayi ta alliki ya yi ta'alliki ne da kauni na mutane kenan ko ya yi ta'alliki ne da zati shi kanshi Allah kenan ka koma kuma shi ma san ku ji Allah ne ji ne to wannan jin ya yi ta'alliki da kauni ne ko kuma ya yi ta'alliki da zati haka kuma an kada shi basar rukarinsa ya yi ta'alliki da kauni ko ya yi ta'alliki da zati to wanne ne mutum ya ɗauka kowanne ka ɗauka akwai wasu tambayoyi da suke jiranka a gaba madauki hayatu ko madauki samu ko madauki basarun ko wanda muka ɗauka daidai ne Allah mai ci ne madauki samu kenan Allah mai ci ne kurkinsa ya yi kama da wani irin ji yara ce da ne yara ce da shi kansa ne ko yara ce da halittu saboda jin Allah yana da ziba biyu kadimatun baqiyatun kadima ce tun ba halittu kanana yanzu ma tana nan halittu za su kare za su za su ci gaba da kasancewa haka kuma wanzanciya ce to idan an ce Allah mai jinsa jinsa katini ne to yanzu mu halittu sai muka ce Allah biya mana bukatu Allah ya ce ko bai ji ba to wannan jin hadisi ne ko kadimi ne wannan jin da Allah ya yi ba muna yi mafi wa kuma man wannan abin da muke yi Allah ya ci ko muna shakka Allah bai ji ba to wannan jin da Allah ya tunda Allah ya ce jin sa kadimi ne to shi ma wannan kadimi ne ko kuma hadisi salakasiyar magana shi ne hadisi ne dan mu hadisai ne mu masu magana hadisai ne amma shi Allah kadimi ne to za a yi wa wannan hakan ka dan ci gaba ka je magana Allah mai magana ne yana magana har ma ana wani annabi daga cikin annabawa kira ne sunan shi annabi Musa. Ce wai Musa kada wallahi. Eh, ai zan ce da Allah, abokin zancen Allah ne. Wanda akwai lokacin da Allah ya tambaye shi, wa ma tilka fi yaminika ya Musa. Allah ne yake tambayar sa. Menene a hannunka? Suna zance da Allah kenan. Ya ce ya asaya. أتوكل عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى موسى yana gaya wa Allah kuma Allah ya ji ko bai ji ba to idan kuka lura da sanda al'asa ya saya in kuka lura da ganamu tumakan nasa kuka lura da tawakkuku dogaro da yi da shi kansa musan duk wayannan hadisai shi kuma Allah kadini ne to yaya hadisi zai yi magana da kadimi sai ya ɗayan hanya guda biyu. Ya zama shi abokin maganan Allah shi ma ƙadimi ne, ƙadimi yana magana da ƙadimi ba mu gida, amma Musa ƙadimi ne, sannan da ƙadima ne, don kaga da akwai wani abu kenan, ko ne ke faruwa? Abin da ke faruwa kowa yana zaman shi, ƙadidi kenan. Allah yana zaman shi a matsayin shi na ƙadimi. Musa yana matsayin shi a matsayin shi na hadisu. To lokacin da Allah ya ga dama zai zance da shi to a wannan lokacin ina ma amruhu alam al'amr ya zo kenan in ya da zai yi abu an ya kula da hukun ayyuka to a lokacin ne zai halicci wannan wannan abin da ya halitta hali zaci ba kadima ba kadimanci na ubangiji bai rate da komai haka rayuwarsa rayuwarsa in an ce ta dogara da halittu ba shi halittu ma kadimai ne don yi mutabaka da Allahu kadimun azaliyu. In kuma ka ce a sura ne to hadisai ne to zai zama hayatu in na Allah ba tana ta'alluki da kauni ba ne tana ta'alluki da shi Allah ne. Shi za ka ce dukkan sifofi suna ta'alluki ne da zatu zatin Allah ke sango yana ta'alluki da zatu basaru yana ta'alluki da zatu hayatu yana ta'alluki da zatu da zatu suka radiya in sun radiya da zatu to ba kore mashkila wannan shine ka'ida na maturidiya shi yasa Allah yake korewa kansa shirka da masu shirka suke yin shirka da shi Rabbi ya ce subhana rabbika rabbil izzati tajri amma yanzu daga abin da suke sifata masa suwa zuciyarsu akwai abin da suke kudircewa suna iya magana da Allah wani kai kai ka dan ka iya magana da Allah wani mutum Allah na jin ka jin irin wannan ba irin yadda kake fahimtar shi bane shi ne Allah ya ce daga barin abin da ake sifanta masa ta Allah wa an zalika kulluwan kabira to a lokacin ne da yake nufin zai yi abu inama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lokacin ne zai halarci abin amma ba ka shi ilminsa rayuwarsa jinsa ganinsa al'amuransa ƙadimatun azaliyatun ne dukkan su kuma mata allafafin bin zaci kuna da ta'alliki da zaci akwai inda suke da ta'alliki da mumkinat wannan kuma sai mun koma cikin karatu insha Allah za mu ƙara bayani a cikin irin waɗannan idan mutum yana da jawharatul tauhid wanda aka kawo maganan tauhidi a ciki an yi maganganu irin waɗannan illa da ke maganganun wani tsarin a dunkule a dunkule ko idan mutum yana da sunusiya an yi bayanin waɗannan abu kaza yana da ta'alluki da kaza da kaza da kaza saboda haka ɗan ma musulmai kar ku ɗauki Allah kamar yanayin yadda kuke ɗaukan ɗan adam a ai ba Allah ba annabi Muhammadu ma Allah ya ce kar ku sanya shi kamar yadda kuke sanya al'amura tsakaninku ko kira za ka yi dai na manzon Allah ne Allah ce kar ku sanya shi kamar yadda kuke kira shashi da shashi saboda a mayyaze mana akwai bambanci tsakanin shi manzon Allah da kauni ko bare kuma Allahu da kauni ga shi shi shi da ke waɗannan abubuwa to amma shi a kan kansa a nashi sifan suna ta'alluki ne da shi ba su ta'alluki da komai jin Allah bai rate da komai ba yace an manyan lukun sam'a wal abda wa halitti ci ترجينا الله متعلقات بذات الله haka basaru muta'alliqatun bi zatil lahi amma ba da kauni ba amma mu abin da mu yara ce ne daga hadisi zuwa hadisi gashi kuna gani na a matsayin na hadisi ni ma ina ganin ku hadisai kuma da abubuwa da yawa muna ganin su duk hadisai to haka al'amuran suke wannan ilimin tauhidi ne malamai ana son mutum ya mai da hankali kwarai ya gane Allah ya tsarkake Allah shi yasa da yawa idan mutane wai suna ce su yi wa Allah tasbihi an tsarkake shi suna ga kamar wani da wani jajjini da shi zaka tsarkake shi hatta Allah wa an zalika Allah ya dauka daga barin haka wani abu ne na kamala na kudurar ubangiji kurin wanda Allah yake zantarwa a cikin kauni na shi baki daya Allah ya bamu albarkar manzon Allah don manzon Allah shi zo mana da waɗannan ilmomi na tauhidi da ai shi sa ake jefa kamar waɗanda suke ce ar-rahmanu alal arshi istawa to ana jefa musu tambaya ce to in kun ce istawa alal arshi lokacin da bai yi al arshi ba ina yake mun ya yanzu ya ne ta kan al arshi ko da bai yi al arshi ba a ina yake sai sun amsa tun ba al arshi Allah yana nan a inda yake wata sai munafuka da shi kuma al'arshi za ta zo ba ta Allah zai ci gaba da kasancewa yana nan. To wannan ya faɗa ne kullum saboda kamala na kudurarsa. To Allah yana lissafa na ma baiwa da ya mana ‘yan uwa musulmai. To mun zo kan wani tambaya wani matsala akan wannan jumla an manya mulku sam'a wal absar waye mallaki ji Allah waye mallaki gani Allah to shi ne ke tambayar dan Adam dan Adam a cikin ji da gani wanne ne ya fi amfani in abin a baka zaɓi ne wanne za ka zaɓa da kwakwurce ba ka je da kamakance ba ka gani wanne za ka zaɓa ɓarin ka ai ga shi nan da ƙwararri ne ga sha gaban ai shi karatu yan wa musulmai daban hukihun karatun daban ina mutane suna ta karanta ayoyi ko hadisai ko abin nan na bikin amma ba su ma fahimci me suke karanta kuma suna karanta suna ta wuce a wajen ci da gani wanne ya amfani da wanne ne ya amfani abu na fili ce ina wane mutum gani da bi amfani ba gani da bi amfani ba wanda ya bi amfani ci malamai Min dalili, min dalili, saboda kunnanka zai ji maka saƙon Allah. Za a karanta yin ƙurani za ka ji, a karanto hadisi za ka ji, a karanto tarihin annabi za ka ji, annabawa za ka ji, tarihan bayin Allah za ka ji, kurma ba. Har abada ne kuma, yana abin shi dalin Dalin abin shi. Gani wani abu ne kurum, kunnen ka na ji, ya fara maka ji, sai ya zama maka rama. wannan ayan Qur'ani da kaga har wani imani da ita ya sai ta sadu da mu ta hanyar ji ba hanyar gani ba ci da ake karanta mana yau da gobe har muka yarda to inda ba mu da kunnan nan yau ne ba za mu san Allah ka wani abu Qur'ani ba ma yau da mu sani da su da gwamnati nan manyan manyan shehunan wanda suka yi ta idan suna tafsiri za ku gwamnati sun tsaya bayan su suna wasa da hannu haka a dunkula a liƙa zo ka aika za wai yana fasar da abin da mai wa'azi ke wa'azi. To me za a gani? Ba abin da ake ganewa. Yadda ya sha ne kurum. Abin da ake iya ganewa ɗan kaɗan ne har ma in akwai shi. Shi ma kan shi kurman baya baya iya fahimtar me ake yi. To ci ya fi amfani nesa ba kusa ba al'umman ji da rasulullah. Gani wani abu ne Allah ya ga ɗan lokaci kaɗan wanda insha Allah kana rasuwa an buɗe maka idan ka sai ga ni'imomin da Allah shi ya maka. da Allah shi ya mafi shi kenan sai tsallake ya zai shiga aljanna to saboda haka ci ya fi gani shi yasa Allah ne zai tashi sai fara ambaton jin kafin gani amma yamliku sam'a sanan cewar absar jin ya fara fada kafin al-absar kuma Allah yana yin haka Qur'an duk abin da kaga Allah ya kawo shi a tartibi ya fara fadan wani sanan ya faɗi wani to akwai dalili ko ka gane ko ba ka gane ba dalili ko ka gane ko ba ka gane ba shi zan haka da an ce malamai sun yi maganganu a ce wasan ce kaza sun ce kaza ce kaulul awwali zancen farkon nan ne dawo kan shi a nan ne dai malamai ne Allah ba mu dace albarkar manzon Allah to yan wa musulmai mi wa Allah godiya da ya halitta mana ala na ji ala na ji shine kunne a cikin kunnen kuma ya shirya ta kunnen nan a wajen masana sun ce mataki mataki har uku ne eh mataki mataki mu ne muke ganin shi a waje daga can ciki na da ɗan zurfi akwai mataki na ɗaya na biyu na uku na hudu ko wani kamala na kudurin Allah kowa Allah zai mishi fatan kunna saboda ita fatan kunnan Allah ya sanya mata wasu ala wata irin sinadarai wanda take taso kalmomi daga inda take tasowa sai ta zo ta jefa shi a kunna kuma tana jefa a kunna inda Allah bar kunna a guda haka gurin kunnan zai samu matsala saboda haka sai ta nemi wani ɗan kafa ta murɗe ta murɗe shi shi ne za ga kafan kunnen yana da wasu ɗan lankwasa lankwasa kafin ta je can da daki gula gula kuma ya tafi ainihin shi gangan sannan kai ka ji kuma tana dukan gangan sai sako ya tafi kwakwalwa ga wani abu ya sauka a macinka abu kaza da kaza da kaza da kaza ilimi kuma Allah yana yin wannan a ƙarƙashin sekon ɗaya bai kaiwa sekon jama'a wannan ni'ima da Allah ya mana muna lura ko da shi wannan irin ni'ima na baiwa da Allah ya mana muna gode masa to shi ne nan Allah ke lissafa mana ma gode masa da ya sanya mu masu ji masu gani eh Allah za mu gode mu ko gode a kuma kamar yadda manzo Allah yake addu'a yana ce ya ubangiji ina roƙonka ka ciyar da ni daɗi da kunnuwa na da maganai na wato ma'ana Allah karka kwace waɗannan baiwa daga mun mutum ina da su. Maza Allah kan yi wannan addu'a kuma Allah ya mana haka albarkar ji ga Rasulullahi. Kuma in wani abu ya zo aka sin haka ɗan uwa musulmai ba fi shi za ka yi da Allah ba ka gode wa Allah. Daga ran da aka haife ka zuwa ran da ya ɗauke cinka ba ka gani ko ba ka gani ko shekaru nawa. An ta ka gode mishi. To dan abin da ya rage maka bayan da sun tana ga shekarun da suka rage maka za ka iya maimaita abin da ka samu ba domin wasu sun wuce shekara sittin sun ta sama saba'in kana ganin ga wani ka samu saba'in ka tsara kan saba'in na yanzu ɗari da nawa kenan ai kai ma ba za ka gano ba kun saboda haka jama'a muna gode wa Allah shi wannan ni'ima amin ya mulku sama wal absara ai ma'anar asma'i ai alaqaha ya halice ta wal absar da ayyin magana to ya ishe wannan ga kuma ni tambaya ومن يخرج الحي ويكيد الدرايي من الميت daga matacce wa yukhrijul mayyita ya fitar da matacce min al-hayy daga rayayye fa sayaquluna Allah da sannu suna fada su ce ubangiji ne ko an sun fada ma an fanke na in ma sun yi fada an fanke na wala shi da kuma Bauchi ya tashi zai wa wannan waje fassara ya kurjin hayya min al-mayyit wa ya kurjin mayyit min al-hayy yace sai a ga rayayye yace kaza sai ta haifi matacce kwai sai a ga matacce kwai ta haifi kuma kaza rayayye Allah ji kan baban da da wata rana da shi da yaro kuma gauce wannan karatu da suka yi wasa da Hamza kan ma an kawo ne. Oh, sai sun koma ga Allah. Allah ji kan Hamza, Allah ji kan Malam Umar kawo ne. Sai ce yau mutumin ka shehu naka yau har kwai ban ne mata karatu. Eh har kwai ban ne mata karatu. Kuma haka ne. Domin lokacin shehu na cikin lafiyarsa. Kun kuna da irin wannan kasan da ta na ta an kasa kai kan gangabi muryar shehu. in aka karanto ayin nan ya suma ta san e lalle masu abin suna magana yanzu radiyallahu ta'ala an Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kwanan sa alheri kuma karin bayani shi da yi ita da kara bayani ita cewa yukhrijul hayya min al-mayyit za a fitar da raye daga matacce mutum ne wanda idan su gudu taba mallakan sarauta ba su ji sarauta ba amma ana nan ya tashi ya yi karatu ya kai wani matsayi sai ka ji an bashi sarauta. Ɗan matsalin ebe, wani ya sarautan ɗalibin ya sunan sarautan kari? Turaki. Turaki, ta ga turan sarauta garin su? Amma ga turaki an bashi turaki. Ita irin wannan, bai taɓa yin sarauta, bai ta alaƙa da sarauta. Kuma ya fito ne a gidan da ba na sarauta ba, gida na mayyar matacce. kama ga shi Allah ya raya shi an bashi sarauta. To kuma za ga mai sarauta, mai sarauta shi kuma sai ya bi ɗa ɗan kuma zai sarauta. Sarakuna nawa ne suka yi ƴaƴan wasu ƴaƴan wasu yi sarauta ba. Suna nan yawa. To wannan duka haka sai ya dawo kuma gidan malamai sai na Allah. Ya ce da yawa malami raye kenan sai ya bi lafiya ne. Wani ya ruwan Allah ba ruwan Allah. Sai ka ga kuma jahili ɗan tagarya shi ma sai ya bi malami. wannan duk ba ruwan Allah ya kurje an yi nan mai yi wala kurje mai yi nan Allah yace ko kuma haka gidan arziki ne arziki raye da ni talaka kutu eh ikon Allah kaga kuma shi talaka sai yi dan sa dan Allah sai azurta shi a ce wani yau duk garin nan ba mai arzikin shi amma kar ka ga tarihin shi ba sai ka samu iyayensa ba da iyar suke cin abinci amma يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله دينا يجر وانا شين يرزق أبو أبو أبو حي كم جدانا ولاية جداني ودى سكي ثم الذي ولاية شكرو أرو أرو أما جي سامع رون سي الله دوش ولاية سي كي ولي جدا إلا روحنا wani kuma daga can gidan shi ba kowa ba sai ya yi ɗansa ɗan nasu sai ya zama wani hamshiyakin wali da duniya suke ambatonsa wannan hausan Allah ba komai ba ne in Allah ya ga daman zai haka duk waɗannan tajalli ya fi yan wa musulmai ba ne yin su sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan baiwa kuma da Allah yake wa halittunsa kai in ya maka ka gode masa in ma bai maka ba ka gode masa kar kai gudunci domin da yawa suna ci na ma taba ji wani yake cewa wani mun yi ne a duniya dalilinsa shi ne bai samu arziki ba wata motar gani bai sanin za ka ta wuce ta yi girgiza kai ina kusa da shi na ce ya ce ha mun yi rufiya ne me yasa ce ina ga wata motar irin wannan kai yi sabin da ya burge keke a matsayin ka na musulmi ba za ka gode wa Allah ba sai motar ne da karsa kuma bai ma sani ba ba wataƙila Allah ya shirya mishi motar a gaba yanzu ne saboda garaje yake garaje amma a gaba da yiwa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi motar saboda haka jama'a mu gode wa Allah wannan duk ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake mana kuma yana so mu gode masa in ya mana to mun gode wa Allah da wa'annan ni'imomi ya da kara mana domin ka gode wa Allah Allah zai kara maka saboda haka Allah kara mana dan albarkar manzon Allah kuma yi kurjil hayya wa yake bidda da raye min al-mayyit daga matacce wa yurjil mayyita ya bidda matacce ko min al-hayy daga raye sai Allah ko ga wani kuma wa man yudabbiru wa ke gyaran al'amara al'amari bain al-halaiki a tsakanin halittu wa ke gyaran al'amari a tsakanin halittu mai raya su, mai matar da su, mai tafiyar da su, mai sa su ciro, mai sa su komai wa yake yin wannan, ko Allah ne. Shi ke lura da gyaran halittunsa, in ka ga al'amura sun gudana, to yadda Allah ya dama su gudana kenan. Illa dai a babin shari'a za ce ga abin da ya dace ka yi, amma Allah shi ne yake yin komai da komai. Saboda ka ‘yan wani sanai, mu gode wa Allah kan nemi imominsa kada mu masa gudun shi. to shi ne nan ke ce wa man yadabbiru al'amra wa ne ne wannan wanda yake gyara na halittu fa sayaquluna da sannu za su faɗa huwa allahu shine ubangiji shine arifuna billahi suke cewa wanda bai sai ismul azim bai sai ismul azim shine allah domin da Allah ya ga wajen sabo da na abubuwa sai ya zo ya ce me wannan shine allah shine ismul lahi al-azim wal a'zam wanda ba wani suna a wajen Allah wanda yake wannan Allahu inna Allahu shine sunan da yake kowane suna kuma shine sunan da yake sarrafuwa ta kowane fiska daga cikin fiskokin sa shi kadai ne yake da wannan sifa idan ka dauki alif za ka sarrafa shi ka dauki lami za ka sarrafa ka dauki lami za ka sarrafa ka dauki ha'i za ka sarrafa duk yadda kai a ka cire haƙin ne ka bar alif lamun lamun za ka sarrafa a ka bar alif din ne ka ɗauki lamun za ka sarrafa ka bar waɗannan duka ka ɗauki hawun duk dai za ka sarrafa haka malamai suka ce to shi sa ake ce Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama zai jefa ismullahi azim akan bawansa to sai masa tajalli sai ya ɗauke ainihin wato shaksiya kauniya idan ya ɗauke Allah shi da shi zai ba shi madadi amma ta zuciyarsa idan ya ce ya Allah bukatar sai tafiya saboda ne Allah ya sake mishi wannan sirri kowane suna daga cikin sunayen Allah tana da sirri har rubanta yana wajen sirri yana wajen Allah shi za da kuma ruke ta karanta ya Allah ya Allah ba ta miri har rufan aka bar gadan sirrin in Allah ya ga dama sai ya ɗauke shafiya kauniya naka sannan sai jefa maka zuciyanka kai da shi za ka fahimta ba wanda ya zai fahimta to kana ce ya Allah to wannan kiran ya Allah ba zai zama ɗaya da sauran jama'a wadda sun san haka ba wata rana shehu shehu Ibrahim alƙaulahi radiyallahu anhu wani ya zo jinsa kan wasu buƙatu shehu sai gaya masa ya je karanta fatiha da salatul fati to su alillahi suna da kashafi sai bai ci wannan wani abu na shakka ya shiga masa wannan bukata babban bukata haka amma sai akan fatiha da salatul fati bai ji alqur'ani ba da yawa mutane wasu haka suke zuwa wajen mu alaga da malam manzo mu da wannan muke so babban qur'ani mu ne suke gaya mana abin da za mu gaya wa Allah ina ruwanka gaya mana bukatan ka kullum ba ruwanka ba ruwanka sai ne za ka ce musu da Qur'ani Qur'ani ya buga dun bukatan ka kai kuma bai ne wa bukatan na zaru nawa wani za mu ga saukan Qur'ani ba shi bukatan ka kullum mu mu gaya wa Allah ba shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce ma da ya fahimci shakka ya shiga maza sai gaya wa hajjin sa kawo farin takarda da biyu ya ka kawo guda biyu Shehu Ibrahim sai ya rubuta fatiya da farko zuwa ƙarshe a takarda ɗaya shi ma ya bashi biro yake ka rubuta fatiya a wani waya kuma an ce ba ma fatiya duka ba bi rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ya rubuta shi ya rubuta nashi sai ya ce a kawo layita sai ya bashi nashi wanda shi ya rubuta sai ya rika mishi ya ce ƙoran wannan yayi yayi ya ƙona takarda ta ki kama wuta yayi juyin duniyan nan takarda ta ki kama wuta da yake to dauki na ka ga kona da ya dauki na shi yana ka na ka fa fa fa fa fa ya ce akwai bambanci tsakanin kai da ni abin da ke cutar da ku shakka lokacin nan ce maka kyar ka yi karanta abin da ka karanta da ka karanta zan bukatar karanta biya ka zai kana shakka kana da sanin yadda zan kira Allah in gaya masa kai hakan ka kira Allah Allah zai saurare ka ba zai saurare ka ba saboda kai baka kai ba to abin da yake kawo haka sirri ne na wannan sunar yana wajen Allah to in Allah ya saka maka inda Allah zai saka maka sirrin ayo in ka ce ya Allah ka bari bukatun da bukatun za ta biya ko shakka ba ba ba wani kokwanto akan wannan ba kokwanto jama'a kuna ji Maulana Shehu Umar Rubuti ya ce wallahi tallahi lillahi lalli la ilaha illa huwa cikin lazumi na yan dariƙa da wazifa da suke karantawa akwai ismun lahi azim al'azam tsakanin lazumi da wazifa to an leƙa an leƙa sunayen da suka yi munasaba duk abin da aka zo aka yi tibaki shine Allahu Allahu Allah shi ne suna na arufai wanda shi ne suna ismun layar azam a wajen arifu da bila. Bari ya yi gidan manzan Allah kar su ji, Jafar Sadiku ya faɗa ya ce ya jama'a karku halar da karku. Ismun layar azam Allah. Kuma wasu duk suna mai ban mamaki da Allah ke magana. Ɗauki hasbunan lawa ne mai wakil, me yana cikin hasbunan lawa? Allahu. Wancan haruwa ne sun sirrin Allahu. وأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله تشتكين دكا من السر الله الله الله الله نحن السر saboda haka jama'an za ku yi addu'a ku canja hankalinku kar ku yi shakka ku gaya wa Allah abinda Allah ne bai so shakka kana yi kana shakka gaya masa bai da wani suna da ya wuce Allah duk wasu sunayen nan in an je an je an je za su ake dawowa da shi ake farawa kuma shi ne ake karewa min hu bidaya to min hu nihaya me yasa shi yace alhamdulillahi nan ne bidaya nan ne nihaya saboda zuwan alillahi kamar yin da bismillah da shi ake farawa saboda zuwan allahu in ma kar ku hada da kanku sirrin yana hannun ku yana tare da ku da shi kuke kwana da shi kuke tashi kar ku je kuna neman ismul azim can da a gashi kusa ba wani abu ne ai sunan Allah azima da ne girma dukkan sunayen Allah Allah yana babarta ku amma su ba su babarta Allah ba su babarta ba shi ne shi wani wanda suka taro a shehu suka ce zai nuna musu ismullahi azim shehu shi to ne kuma sai kun nuna min ismullahi asgar ku kuna neman a azam ni kuma ina neman asgar suka ce ya gara maka Allah babu wani asgar ba cikin suna yace to kuma kun faɗa da kan babu asgar ifradul qalbi ne ila Allah kurum ku karkare zuciyan ku kuma san jiwa ubangiji a zamanin Sheikh Abdul Hassan Shazali wani ya zo zai mishi tambaya akan matsalan ismul lahil azim ko Abdul Salam bin Mashishi kai Abdul Salam bin Mashishi kai yasa ya zo zai tambaya ki akara maka Allah a nuna min ita wallahi al'azim sai wani yaro ina wasan da bana sai wani yace kai ai abun ba wai ismul lahi kai ake so ka zama ismul azim sai kana zikiri kana zikiri kana zikiri ana zakiru zakiru zakiru zakiru zakiru za ka zo ka zama masu koro kai ne abin ambaton kana cikin tafiya haka kana shi sai ka zama ka zama kai ne zikiru ka gure ke in ka kai zikiru ka gure ke nan inda jama'a da su sani daga ran da ka kai wannan matsayi mu ce ce Allah don wane ya mun kaza sai bukata tafiya saboda ka kai matsayi na zikiru eh matsayi ne guda uku zakiru masu koro sai kuma ka zama ainihin zikiru shi kenan wannan shi yana da wahalan tafiya sai bayan Allah ɗaya ko ɗaya ɗaya wanda Allah musu wafaka su duk wanda suka taka matsayi a mafatihul kunuzi su tabbas nan duk sun kai wannan matsayi to sai dai sanin sun yana da wuya ina za ka san ga wani wali da ya hau wannan matsayin in ka kira sunansa yau yanzu kafin magariba ka ce Allah yana son miliyan kan magariba billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya tabbata kuma dai muna kusa da magariba ko to kana faɗa yanzu a nan zai tabbata a tararen Allah suna koyi mutane ne suke wahalar da kansu dan abin da suka sani na Qur'ani da hadisi su ga kamar duk sun san ilimi ina ba haka bane akwai ilimomi cewa wanda da ba sani ba a Allah ma da kanshi ba yana cewa wala yuridu bi shay'in min ilmihi illa bima sha ku ku tafi kewayo da ilimin da yake da alkai da abin da Allah ya dama ba yanzu duk kauni gaba ɗaya ba muna kan illa bi ma sha'an nan ne a cikin wani hadisi kuma za a cewa ya Allah ya raba ɗari ya ɗaukar shi ɗaya ce halittu su taru a kai duk halittu zama a kan guda ɗaya ne ba zama dai bari a je na biyu bari na uku bari a je na goma bari na talatin bari na arba'in bari har a je na ɗari yau shi za a kai wannan Allah ba mu albarkan alkur'ani ba mu albarkan manzon Allah ya ba mu albarkan ubangiji to kun ji za su faɗa ne ba sai quluna Allah za su ce ubangiji ne shi ne Allah ce fa qul lahum ya rasulullahi hadi gare su afala tattaqunahu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ka tuni nuna bihi ku yi imani da Allah in kun gane Allah shi ke yi ku ji tsoron Allah mana ku yi imani da Allah to Allah ba mu albarkan alkur'ani a za mu kwana nan gobe kuma mun zo sai mu ɗauka daga inda muka ajiye jama'a muna muku godiya da jimirin sauraro da muke yi Allah muku albarka Allah biya bukatunku abinda kuke so na alheri Allah muku abinda kuke tsoro na sharri Allah kare ku akwai tambaya ne to bismillah
Assalamu alaikum. Shi ne tambaya na farko yana cewa mutumin da ya zamo yana jifan dan uwan shi. Shi kuma dan uwan ya zamo ya sani idan ya mayar da martani yana da laifi.
ƙwarai kuwa yana da laifi. Ai, ya yi hankuri ya fuskanci Allah, shi ma mai jifan ya sani ba abu ne mai kyau ba. Wannan shi yasa ko ga gashe wunan mu ba sa yarda abin da suka ba mu zikiri salati. Mun narke a cikin zikiri, mun narke a cikin salati. Dan Allah dan annabi ɗan uwa musulmai jifa bai da wani amfani bai da wani fa'ida. Yaya na yana ban labari ina nufin mai masallaci. yana ce an yi wani tawajejen jigunan ana ce mishi tsile kwabo ya birai ba tun da zaka bashi titin kwabo ka ce kashe mu wani zai kashe kwarai kuwa da sai tarihi na yake ya mutu a lalace yan amfanin jifa jifa zai da wani amfani dan Allah dan annabi masu jifa ku bari ku kama salatul fatihi gurin ku kama la ilaha illallah ya wadatar da ku wannan suka yi karanta qur'ani ni ta karanta qur'ani saboda haka ne jifa ya yi kuskure ya yi laifi a wajen Allah sai kuma da ka daga tashi kai ma kayin kai ma kai kuskure abin da aka ce kar ka damu da shi ci gaba da roƙon Allah kana karanta dafayi ba abin da zai maka ga sadaki ga nasu nan ga ayatul kursi ga lilahi yi ta karanta ka ce Allah tsare ni kar ka ce duk kowa duk wanda baka jefe shi ba kuma maka jifa ba zai same ka ba wani yana daga cikin babban fa'ida babban magani kar da wa kowa jifa kowa kuma ya maka ba zai same ka ba saboda haka dan Allah masu jifa nan a daina a daina bai da wani amfani bai da wani amfani maimakon ka ba da lokaci wajen wannan yi zikiri ila ila illallah ya salatin annabi ko da lailul qiyamati ka karanta ga alqurda ga ishiriniya ga diwani nan ga alqur'ani nan ga wasu ayoyi na duk ga azkarai ma da aka ji daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga wani garin da yi ba wurin kana jifan ɗan wanka to in ɗan wanka ya lalace ne ka samu kenan wani daɗi ka ji menene ci gabanka bai da fa'ida dan Allah dan annabi muna roƙon yan uwa musulmai kada a yadda da haka mummunan ta'ada ne mummunan ɗabi'a ne kuma in masu yi ba su zama lafiya ya hankuri malam yi musu wannan ni ma ɗan wanka ne ba barbare bari bari mu masu jifa nan ku je ku bincike tarihinsu ya ƙarshen sai ke kasancewa. Ita wani kyau zan mutum ya ƙara rayuwarsa cikin jefe-jefe ya zo zai mutu ga yana kashi yana fitsari kalmar shahada ta gagare shi faɗa akwai alheri babu amma kana yin zikiri kana yin salati al'ayyin adalin na zuwa Allah zai kawo maka zikiri sai kai ta faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah kana mutuwa sai aljanna da annabi ce wanda ƙarshen kalmarsa ya zama la ilaha illallah sai aljanna to Allah ya sa mu yan aljanna ne albarka annabi Muhammadu kurakuran da muka yi kuma Allah ya fi mana al-imam ya iso zamu mika mishi abin magana zai mana addu'a imamu bismillah